بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علم النفس ما قدمت وأخرت wannan sura ta maka ce manzo Allah yana maka aka saukar da ita ita ma kan wannan surori da suka wuce ne tana kwarzanta maganan tashin kiyama don a tsoratar da mu mu shirya ubangiji yana cewa idan sama'un fatarat aliban nafsun ma qaddama da akharat duk lokacin da aka ga sama ta kekkece wa yamma tashaqqaqu sama'u bil ghamami wa nuzila al malaikatu tanzila duran da aka ga haka to kowace rai rannan za ta ga abin da ta gabatar da abin da ta jinkirtar wai zarka waki mun tasarat duk lokacin da aka ga taurari sun tarwatse alaman tashin kiyama kenan kowace rai hakika a nan za ta gane abin da ta gabatar da wanda ta jinkirtar wajal biharu fujirat inda aka ga lokaci yayi an kekketa kogi ko koguna an kekketa su sun haɗe sun zama kogi ɗaya ko kuma kekketa koguna kamar yadda ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka je Misra ba za ka ƙetare ruwa ba a cikin daji zaka je har ka je ka dawo amma da gaba aka keta kogin kana Suez aka haɗa kogi da kogi, to wannan duka alamomin tashin duniya ne, ana kekketa wuri ana yin dam-dam, ana kekketa koguna ana harhaɗa su, in ka haka tashin duniya ya yi kusa. Waizal bihar hujjirat, waizal quburu bu'usirat, duk lokacin da kaga an tayar da matattu, wato idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma taddu akhbaraha duk lokacin da ƙasa ta ta zubar da abubuwan da suke cikin ta na matattu da kayan jawahir to fa lokacin tashin kiyama kenan wa zal qubur busirat aliman nafsun ma qaddara akharat lokacin ne kuma kowace ta san aikin da ta gabatar domin gashi a gabanta wa akharat da abun da ta yi a bayanta wato annabi na cewa man sanna sunnatan hasanatan falau ajru amalihi ومن عمل بأمله إلى يوم القيامة ولا ينقص من من أجورهم شيئا ومن سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا duk wanda ya buɗa mutane wata sabuwar hanya amma ta alheri sabuwar hanya ta alheri man sanna sunnatan hasanatan walau ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wa la yanqasu min ujurihim shay'a to nan mutum zai ga abin da ya aikata kuma zai ga abin da ya koyar da mutane suka aikata a bayansa in alheri ne alheri ya bi shi in sharri ne sharri ya bi shi aliman nafsu ma qadara akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك duk abin da mutum ya koyar yana da rai a bashi ladan abin da ya aikata a bashi ladan wanda ya koyar ya koyawa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala muallimil khairi Allah da mala'iku suna yi wa mai koyar da alheri wato Allah yana masa rahama mala'iku suna masa addu'a yace har kifaye da suke cikin kogi suna yi wa mai koyar da alheri addu'a misali yanzu wanda suke koyar da alqur'ani wanda suke koyar da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah in sun koyar ko a bayan su in sun mutu in waɗancan sun yi abin da aka koya musu din nan to sai a ɗebi ladan abin da suka yi din a ba wanda ya koyar amma ba za a rage waɗanda suka yi aikin wani abu ba haka kuma wanda ya koyar da mummunan sharri ya bashi ya zama sunna a bayansa ko kafirta musulmi ko zagin waliyai ko zagin zikirin Allah ko cewa siyasa ta fi sallah duk waɗannan abubuwa da rena waliyai duk wanda ya koyar da wannan abu har bayansa ana bin sa da shi ila min kiyamati arba nafsu ma qadda wa akhara ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam kafiri ko fajiri yawanci an yi wa dan adam kira da irin wannan kira to za a faɗe shi ne da mummunan sifa ya ayyuhal insani ya kai wannan mutum ma garraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai ne ka kasa bin Allah ubangijinka me ya rudar da kai ne ba ka bin Allah ubangijinka kana kaita annabawansa me ya rudar da kai me ya rude ka ne bi rabbika da ubangijinka alkarim mai yawan kyauta din nan wato yawan kyautan Allah ne yasa har suka mance da Allah wanda suka mance da Allah din shi yasa suka mance da Allah allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka wanda shi ne ya halicce ka, ya daidaita gaɓoɓinka, ya gyara ka, ya maka kyakkyawan halitta ta ɗan adam irin suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya maka wannan duka sannan ya baka iska kana shakar iskarsa kana shan ruwansa kana shan nononsa kana cin abincinsa kana cin namansa kana zaune karkashin samansa kana taka ƙasarsa ƙasarsa duk abubuwan da suke naka ne duk nasa ne shine ya baka to me yasa yana kiranka ka zo ka bauta masa ba za ka ya ruɗe ka
في أي سورة ما شاء ركبك fi ayi suratin ma sha rakaba wanda ya suranta ka ya hau da kai a cikin sura mai kyau daga khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wato an gyara dan adam an masa kyakkyawar halitta ba kamar dabbobi ba wata dabba za ka ganta a sunkuye wata za ka ganta kamar jimana wata za ka ganta kamar raƙumi haka dai amma mutum gashi a tsaye kyam in yana so ya sunkuya kamar kamar raƙumin zai iya in yana so ya sunkuya kamar akuya zai iya in yana so ya zama kamar jimana zai iya amma halittarsa ta asali da gashi a tsaye kyam
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin kalla ba haka magana take ba rudin ya yi yawa shedan ya yaudare ku ya ruɗe ku har kuna ƙaryata tashin kiyama wa inna alaikum lahafizina ba wai maganar tashin kiyama ba yanzu yanzu in nan kana tare da mutanen da Allah ya sa suna kiwonka waɗansu an sa su yi kiwonka waɗansu kuma su kiyaye aikinka ga sunan tare da kai duk inda ka shiga kana tare da su kiraman katibina manyan mutane manyan bayin Allah masu daraja mala'iku masu rubuta abin da duk ka faɗa da abin da ka aikata يعلمون ما تفعلون ya'lamuna ma taf'alun duk abin da kuke aika- aikatawa baya buya wa mala'iku suna jin kowane yaren da aka hada su da mutumin duk abin da ya faɗa suna rubutawa duk abin da aikata suna gani suna rubutawa sun sani إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم inna labrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim me zai hana ka zama mutumin kirki mai bauta ubangijinsa ka zama barru ko barru wa ubangijinka ka bi ka bi ubangijinka ka kyauta bayan ubangijin ubangijinka me yasa ba za ka zama haka ba idan ka zama haka to wallahi kana cikin ni'ima duniya da lahira wa innal fujjar lafi jahim in ko ka kauce ka kafirce wa Allah ka kafirce manzon Allah da addini ka bin wannan hanya ta Allah ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka zan fajiri kenan su ko fajirai lafi jahim inna inna la lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim su ko cikin jahannama za a kai su يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين launa yawma din ma man ha bi ghaibin yanzu kan labarin wutar ake ba su amma ranar tashin kiyama da ranar tayi to za su ga cikin wutar ne ba labari kadai ba ne ake ba da labari amma ranar tashin kiyama kan shiga za su yi amma ya saura yawma din za su kuna cikin wutar ranar tashin kiyama ranar sakamako wa ma man ha bi ghaibina ba za su koye wa wutar ba idan mutum mai laifi yayi laifi alkali ya aiki yan sanda su kamo shi idan ya je ya bada kuɗi yace da Allah ce ba a ganni ba sai ya samu wani wuri ya ɓuya wata kila ma ya ƙetare ƙasa amma rannan a lahira kan ba wurin gudu ba wurin ɓuya ba wanda za a ce kai ba a gan shi ba za a gan shi za a kamo shi kuma a yi masa hukunci Ah, وما أدراك ما يوم الدين ثم
ma adraka ma yamuddin thumma ma adraka ma yamuddin ya rasulullah ai dai ka riga ka san menene yawmuddin din nan yawmul fasl din nan amma adraka ya ya kai kai ai ka riga ka san yawmuddin wato ana nanatawa ne don a ƙarfafa maganar don mu mu ji tsoron wannan rana mu mata shiri wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin ko ka san ko ranar tashin kiyama din nan wai ka san ko ranar tashin kiyama din nan ka sani
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ranan tashin kiyama ranan sakamako din nan ranan da ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranan da wani ba zai iya amfanar da wani ba in dai wani da za a amfana din nan bai zo la bai zo da la ilaha illallah ba duk wanda bai je bai je la da la ilaha illallah zahira ba to dukkan girman mutum ba zai iya ceton sa ba ba zai amfane shi da komai ba amma iya je da la ilaha illallah to zai samu wanda zai cece shi in yana da masu ceto annaba suna ceto sabbai suna ceto waliyai suna ceto salihan bayin Allah suna ceto alqur'ani yana ceto surar baqara da surar ali imran suna ceto wanda duk yace ba a ceto to shi dai ko za a yi ba za a yi masa ba duk wanda yace ba a ceto kowa mai yi ta kansa to shi dai yi ta kansa amma wani ba zai amfane shi ba amma a lahira akwai ceto yadda ake yin ceto a duniya lahira ma akwai ceto yawma la tanfa'u yawma la tamliku nafsu li nafsin shay'a ranan da wata rai ba za ta amfani da komi ba idan rai din nan bata aikata aikin kirki ba don manzo Allah yayi inzari halinsa ne wa azallaka Allah bashiran wa nadira halinsa ne wa an wa anzirin nasa aikinsa ne wa an annabi yana yin gargadi idan yayi gargadi har yassa har babarsa har baffansa sai sun ji tsoro in kuma ya bada falala kowa masa ya matso a cikin wannan ne waɗansu mutane wanda ba san annabi ba sallallahu alaihi san addini ba ba san ikon Allah ba kace ai annabi da kansa ma ya faɗa wa Esta ya ke ƴata Fadima salini min mali ma shiti ki tambaye ni abin abin duniya wanda ya shafi dukiya wanda abin da kike so fala la uhuni anki min la shay'an ni ba zan ba zan yi ba zan iya yi miki komai ba wajen Allah anan annabi yayi mata gargadi ne kamar yadda yayi safiya gargadi ya safiyatu ammata muhammadin la aghni anki min la shay'an ya abbasu amma muhammadin la aghni anki min la shay'an yana yi musu gargadi ne ke ya ta fadima kada fa ki kwanta ki miƙe ba sallah ba azumi ba zakka ba sadaka saboda babanki ne yake ceto to ni ba zan cece ki in an harka ku ya ke babata sabiya kar ki zauna ba sallah ba zakka ba azumi ki kwanta wai danki ne yake ceto ba zan fata ki ba ya kai baffa na Abbas kar ki kwanta ba sallah ba azumi ba zakka wai kai danka ne yake ceto a lahira wallahi ba zan cece ka ba abin da annabi yake nufi kenan amma dai sun yi sallah sun yi zakka sun yi azumi kuma sun ganshi su sahabbai ne ai su ne farkon wanda Allah zai shigar da su aljanna wannan yana yi ne don yi mana gargadi aikin sa ne yin gargadi yau ma la tamliku nafsu li nafsin shay'a yau la yumni maulan an maulan shay'an wala hu yunsaruna illa man rahimallah innahu al-azizur rahim ranan lahira ranan da masoyi ba zai amfani masoyinsa da komai ba sai dai wanda Allah ya masa rahama ya je da la ilaha illallah mai ceton kuma aka ba shi izini ceto domin illa man da lahu rahman wa qala sawaban ba wanda za a ceta sai wanda ya faɗi la ilaha illallah ba wanda zai ceto kuma sai wanda Allah ya ba shi izini amma in biyun nan sun haɗu wanda za a ceta komi yawan laifinsa in dai ya je da la ilaha illallah to in ya samu mai ceto zai cece shi shi ko mai ceto yana jiran sai an masa izinin ceton ko a bashi mutane a bashi mutane a lissafe ko kuma a bashi da yawa ko ka bashi dama yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wa lamru alannan wa lamru yawma idhin lillah wannan rana ba ba damari hannun kowa dukkan lamari yana hannun Allah yau fa nace yau fa akwai lamari hannun wani lillahi al-amru min qablu wa min ba'du lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ana ba mu tsoro ne don mu tsoraci wannan rana ranar da ba wani sarkin da za ka yi ranka da ya amsa ba dai mutum liman zil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar amma lamari kullum aina Allah ne mulkin kuma kullum na Allah ne lillahi mulku as-samawati wal ard Allah shine mai mallakar sama da ƙasa a wannan wuri ina za a samu sarki tunda Allah shine sarkin sama da ƙasa to amma in in an yi tanazzuli sai ka ji Allah yana kira wasu bayansa da sunan sarki ayyuhal maliku ya ayyuhal maliku maliku haka yana kira wasu da sunan maliku a cikin suratul yusufa
سورة المطففين مكية وآية ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوهم يكسرون wannan sura wayo da kifina wasu ayoyinta a makka suka sauka wasu a madina suka sauka maganan tarfif a madina ake da ikon yin wannan magana amma a makka ai ba a yin maganan maganan tarfif don ba hukunci a lokacin ba mallaki garin ba amma an je waje an mallaki garin za a gudanar da dukkan dokokin shari'ar musulunci har awu har mizani duk za a gudanar da dokokin su in Allah da ran Laraba mai zuwa za mu sauke Qur'anin mu za mu kai har nasi in Allah ya so za mu sauka ran Laraba mai zuwa za mu kai har nasi nan za mu yi addu'a zo neman addu'a bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin alladhina zaktalu ala an-nasi yastawfun wa zakaruhum aw wazanuhu yukhsirun wailun kalmar azaba ta sauka lil mutaffifina wa mutane masu masu masu yafatawa akwai masu zuwa kasuwa masu taron abinci suna sari su zo su sayar su miƙa babban mudu da shi za a auna musu in sun zo wajen sayarwa kuma sai su ɗauki ƙaran mudu suna yafatawa yana zuba suna sawa yana zuba suna sawa to wannan ne Allah yake cewa wailun kalmar azaba ta tabbata waɗannan azzalumai masu zambatar mutane wala tabkasu nasu ashiya'ahum wala ta'asaw fil ardi mufsidin Allah Allah yana faɗa a bakin Annabi Shu'aibu kar ku zalunci mutane kuna cinye musu abincinsu wajen wala tan usul mikiyala wal mizan inni alaikum bi khairin kar ku rage au na mudu kar ku rage au na sikeli au na mudu dai haka kar ka tashi ake ana yafatawa haka au na sikeli kuma akan baki idon mai kayan sai a sa gwiwa a tare nauyin kayan da gwiwa kar kana duban lamba ake duba lamba fa duba lamba fa shi ko nan ya sa gwiwa ya tare kayan nauyin ba zai sauka akan sikeli yadda ya kamata ba to duk dai zalunci ake yin wannan duk Allah ya hana duk mai yin wannan azaba ta tabbata gare shi in ji Allah allazina zakkalu ala nazi yastahuna in su ne za su yi awo wajen mutane wajen sari sukan cika babban mudun su wa zakaluhum in ko su ne za su auna wa mutanen aw wazanuhum ko su ne za su auna musu sikeli yukhsiruna sai su sa musu asara nan su karkata mudu yana zubar da tsaba nan ko wajen awon sikeli su sa gwiwa su tare nauyi to waɗannan za su sha azaba tun da an saba maganar da wailun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ala yazunnu ulaika annahum maqusun wa'annan azzalimai masu cutan bayin Allah shin kan ba ta zaton za su mutu ne a tashe su a yi sakamako a lahira liyaumin azimin rana babbar ranar nan da ake ta magananta as-sakhatu at-tammatu al-kubra al-qari'atu al-haqqatu duk ba sa jin tsoron wannan ranar ne يوم يقوم الناس لرب العالمين yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wace rana ce wannan yawma ita ce ranar da yaqumu an-nasu mutane za su tashi لرب العالمين أجبهم أبنجين تالقي وبرزوا لله جميعا duk gaba ke da kowa da kowa ya fito.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kalla abun ba mai sauki bane maganan ba haka take ba abun ba mai sauki bane a ranan inna kitabal fujjari lafi sijjin fajiran nan wanda aka ce maka innal fujjara lafi jahim to rannan dukkan littafin su na aikin su gaba daya za a buge shi a komar da shi ƙasa wato ƙasa ta ƙasa can inda ake samun wuta to shanin su duka yana can ne su abubuwan da aka rubuta an ce wani dutse ne sunansa sijjin an ce a wani abu ne sunansa sijjin iyaka dai wato wurin kurkuku sijinu ne aka yi masa wannan tashdidi aka ce sijjin wurin da ake wa kafirai kurkuku can za a kai fayil ɗinsu da abubuwan su duka a can a can suke kamar yadda mutanen kirki za a kai fayil ɗinsu a sama a illiyin wa ma adraka ma sijjin ya rasulullah ko ka ko san menene sijjin كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
kitabun marqum wailun yawma idhil lil mukazzibin littafi ne a rubuce na miyagun ayyuka sai a buge shi daga sama in an ɗauka za a kai sama sai a bugo shi a ce ai wannan littafi ba sama yake yi ba ƙasa yake a buge shi ya ƙasa har ya wuce ƙasa ta bakwai amma da yake wasu kitabun marqum littafi ne a rubuce da miyagun aikin fajiri wailun yawma idhil lil mukazzibina rannan kam masu ƙaryatawa za su gamu da halaka za su gamu da wailun mun riga dai mun ga mun gaya muku wa almukazzibuna ga sunan akwai masu ƙaryata samuwan Allah akwai masu ƙaryata samuwan annabawa da tashin kiyama kaman yadda wannan wuri yake kenan akwai masu ƙaryata wasu annabawa su gaskata wasu akwai masu ƙaryata sahabban manzon Allah su gaskata wasu akwai masu ƙaryata waliyan Allah akwai masu ƙaryata malaman mazhaba ce ba ruwansu da mazhaba To waɗannan duka wailun ya tabbata gare su yau izin a wannan ranar ranar tashin kiyama ɗin.
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مؤتد أثيم. Suwan ne ne fajiran da ake kaiwa ƙasa ɗin a zuba su a wuta. alladhina yukazzibuna biyawmid dini wannan wanda suke karyata ranar tashin kiyama tashin kiyama wa ma yukazzibu bihi ba mai karyata wannan rana illa kullum mutadin sai dai mutum mai shishigi mai shishigi asimi mai yawan laifi wanda bai yarda da maganar Allah da maganar Annabi ba shi ke karyata tashin kiyama
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا kara asatirul awwalin mai kaita wannan in an karanta masa ayoyin mu sai ce da Allah ku rabu da su wannan tatsuniya ne maganar mutanda ne hirar mutanda ne asatirul awwalin ta da fa ya tuli alai bukurtan wasira to masu karyatawan kowa yana da hujjojinsa hujjojinsa din don su ture gaskiya da wannan hujjojin su ne in maganan samuwan Allah ne aka karanta masu karyata Allah sai maganan banza ne in maganan annaba tashin kiyama ne sai maganan banza ne in maganan darajan sahabban manzon Allah ne sai maganan banza ne in maganan kareta wasu annaba a gaskata wasu wasu ce maganan banza ne in maganan waliyyar da maganan banza ne ko waɗanne dai maganan gaskiya suke kiranta maganan banza
كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ba haka bane abun ba ba mai sauki bane yadda kuke da abun abun ya fi haka me yasa ne mutum yake karyata sabuwan Allah me yake sa mutum ya karyata annabawa har ya karyata tashin kiyama me yake sa mutum yake karyata wasu annabawa me yake sa mutum yake karyata wasu sabon manzon Allah me yasa mutum yake karyata waliyan Allah shin an ce waliyan Allah din nan babu su ne ko ku akwai su in babu su to shi ke Allah da ya ce yana da su in ku akwai su to a kirgo mana su an ce dai wanda muke da su din nan wai dodanni ne wai shaidanu ne wai masu yi ne to a kawo waɗansu sun ce dai nasu ba waliyai bane su ma sun san nasu dai ba waliyai bane namu kuma sun ce sun ce bokaye ne masu sihiri ne kamba masu kawai ake yi wai masu kashi na ciki to waɗanne ne ba kashi a cikin su to in an je lahira can za a buɗe tanda a ga waye mai ya ci wane ne ya faɗi mutum mai albarka ne yake neman albarka ya gane mai albarka wanda ba shi da albarka ba ya gane mai albarka balle ya samu albarka an ce wai rina ta je wajen wajen kudan zuma ta yi gaisuwa ta ce mu duk dangi ɗaya ne amma mu ba a mana gata irin wanda ake muku a ɗora muku tukunya a ɗora muku anya ruwa bai samun ku ɗari bai samun ku iska bai samun ku saboda kun iya zuma mu haka ake barin mu ruwa ya dake mu rana ta dake mu iska ta dake mu ɗari ya dake mu mun zo yanzu mu nemi ilimin samun ɗiga ruwan zuma saboda mu ma mu samu irin wannan gata sai rina sai zuma ta ce bismillah a zo ai karatu sai ta je ta yi ta karatu ta yi ta karatu ta gama komai banda ɗiga ɗiga ruwan zuman ne kaɗai ya saura sai aka yi faɗa tsakanin malam da da almajirinsa sai almajiri ya rashin kunya ce me zai gagare ni duk abin ai na iya me ya saura diga ruwan ne ana san inda ake dauko manto na san inda ake dauko huda na san me zai gagare ni ai na iya sai mara yace to je ka yi mu gani ta yi din to haka dama abu mai albarka wanda yake da albarka shi ke sanin abu mai albarka ya samu albarka wanda ba shi da albarka bai sanin abu mai albarka bai samu albarka a shehun mu yana cewa abu mai albarka komi kankantarsa albarkan nan tana nan ko ana halakar da shi abu mara albarka komi yawansa rashin albarka na yana nan tare da shi ko ba a halakar da shi yace saniya ɗa ɗaya take aihuwa da kar ake samun saniya ta ƴaƴa biyu kuma kullum kowane gari ka je za ka ga ana yanka shanu kuma in ka fito kan hanyar titi za ka ga an loda shanu an yi yamma da su in ka duba daji za ka ga shanu sun cika daji sai ka ce ba a cin su ba a kai su kurmi ɗa ɗaya ko suke aihuwa kariya ƴaƴa bakwai takwas take aihuwa ba a cin su ba ka taɓa ganin garken kare an ɗauka an yi yamma ba ba ka gansu a daji suna yawo ba me yasa nan kuma in Allah ya rufe ƙofa baka gan shi ba to ka san sauran idan an kira mutum aka ce ana kiransa bismillah to in an nufi ta je ofis da shi to ba lafiya amma in an nufi ofis na komishina ko na minista ko na gwamna to da sauki amma da an nufi wajen kwamishina ko ne to ba lafiya to waɗannan to kaga ai wannan gwamna bai gansu ba in gwamnan ne minista bai gansu in minista ne shugaban kasa bai gansu in shine wa ya gansu kwamishinan police to Allah zai katangance tsakanin sa da waɗannan fajirai masu ƙaryata samuwan Allah ko masu ƙaryata samuwan lahira ko masu ƙaryata wasu sahabbai ko masu ƙaryata waliyai to duk da Allah zai katangance ba su da ma suna mutum ma'arifan ma Maryam ma sun sa musun ma'arifan ga hadisi sahihi na Jibrilu Islam da iman da insan Islam shine ya haɗa dukkan komai na musulunci gaba ɗaya in an ci gaba sama da shi akan samu iman in an ci gaba sama da shi akan samu isan to can wajen isan din ne ake samun ma'arifa al isanu anta abudallah ka annaka tarahu misali kamar mutum uku daga Kaduna sun je Abuja don bukatunsu sai ya je wajen ɗan uwansa bashi ya dame shi bashi na mata na abokai ya da yarsa da zai yi ya je wajen abokinsa wanda zai taimake shi da ya je abokin sai kashi ko almajirai yara sun dawo ba mu da ba mu da boys kwata amma kai zai da motar nan a sa katifa a kawo zanin daga kawo gido sai aka yi bako shimfiɗa a ɗakin mota har lokacin da aka biya masa bukata ya dawo Kaduna wani gari yake kwana Abuja na biyu Moloniya ne da ya je Hilton Noga yace a bashi suit domin a wurin akwai wurin kwana ɗaya za ka biya naira wajen dubu ɗari da ashirin kowane kwana. Ina ke kwana? A Abuja. Na uku shugaban ƙasa ne ya aika masa kabila ya saukar da shi ina ya saukar da shi ba a sani ba. Uku mai ina suke kwana? Duka ga Abuja wa san inda kowa ke kwana. To kai mai kwana cikin ɗakin mota waɗansu suna Hilton Noga waɗansu suna Bila ina za ka ga inda suke. su sun su ba su san inda muke ba amma mun san inda muke da su tun da yake hawan kungajatun inda Allah hawa goma ne kullum muna karantawa a cikin maganar malamai da hadisi da maganar Qur'ani zalla kullum muna karantawa Allah ya yarda ba saboda rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna maganganu ne abu da suke yi da aika miya abu cewa siyasa ta fi zalla je mu kuya ya fi kamsa mata ka ta fito ta yi zina babu babu ruwa a banki irin wannan miya abu sun toshe musu zuciya ba sa ganin gaskiya ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
ثم إنهم لصال
inna arabi ya mazilla mahjubun thumma inna wasal jahim bayan an shiga an musu tamake tsakanin su da Allah to fa wuta za a kai su za a kai su wuta Allah ya kiyaye ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إن أنكيت هدر تسي قاجي أثير هذا أم أنتم لا تبصرون إذ لو أخذوا ولا تبنوا ظاهر عليكم ba kun ce da abin da aka faɗa muku sihiri ne tashin kiyama ƙarya ne annabi magana sa sihiri ne bokanci ne to ga wuta na ita ma sihiri ne ku duba ku gani ita ma sihirin ne ita ma sihirin ne yaslauna yawmaddin kuma wannan bi zaidin ko yanda karanto za su shiga cikin ta a nuna musu ida ثم إنهم لصار الجحيم ثم يقال في أشياء موسى هذا الذي كنتم به تكذبون da abin da kuka zama kuna karyatawa a duniya din nan tashin kiyama da shiga wuta da shi ya tabbata
كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدريك ما إليون كتاب مرقوم يشهد المقربون كما يدعى كفر من أسورة دمك بتودي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم شيء من تفصيلي to fujjar dai an gaya mana nasu kamun su je jahim din an gaya mana nasu yanzu kuma an dawo kitabar abrari wato littafi fayil na abrari mutanen kirki alladhina yashrabuna min ka'zin kana mizajuha kafura din nan su ko littafin su da fayil din su su ma kasa za a kai a ba kasa bane fi illiyina wa ma adraka ma illiyun ko ka san illiyina saman sama gabar sama ta bakwai wa ma adraka ma illiyun ko ka san abin da ake illiyun kitabun marqum shi ma littafi ne a rubuce amma na abraru ba na hujjar irin wancan ba يشهده المقربون yashhadu al-muqarrabun wato al-muqarrabuna السابقون السابقون أولئك المقربون لو كتبنا الله كلا متاني سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كن رجي رجي زوا نيمان غابر وبنجيجن كد الجنة كد أكا رجي رجي إنن wanda suka fara wucewa suka ci gaba su ne sabiqun as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun wanda suka yi rije su ne kusa da Allah su ne abin kusatarwa wajen Allah إن الأبرار يشهده المقربون المقربون باين الله نكذ فادا الله سوني واتو نكذ فادا الله سوني دي أولو الأول من الرسل da manzanni da sauran manzanni waɗanda Allah ya aike su da annaba da ba aike su ba su ne dai kusa da fadan Allah ala maratibin tun da yake hawa hawa ne wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd to su ne muqarrabuna sai kuma mabiyansu mabiyansu إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم آه سو ما سو وإن تسكي ما تورن ألا سو أبرار إنن آه سو سنا تكن نئمة كوية دبو كرمتو أولا سوروري سنا تكن نئمومي على الأرائك ينظرون suna kan gadaje irin na mulki yanzu suna kallo a cikin aljanna in suna so su yi kallo a wuta ma sai a buɗe musu su ga wutar in suna sai ka ga mumini a ce masa da in mumini ya ji daɗi ya ji daɗi yana tanti a cikin aljanna yace kai Allah Allah Allah ya cika alƙawari yanzu su wane kuma yaya suke sai Allah ce kuna so ku gansu ne ittala fara'ahu fi sawa'il jahim da sai ya ya nuna musu kamar talabijin kamar tallayi ka san tun da aljanna la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ne ba gobara kusa da aljanna to in ka ga ka ga wuta a cikin aljanna to a cikin talabijin din ne aka nuna maka ko a cikin satellite aka nuna maka domin da da akwai gobara kusa da aljanna akwai khawfun akwai huzn فقال فلا في ذلك قال كلا إن كدت لترديني ولولا أن يمت ربي لكنت من المهدرين سيئ تتنتي أما أنا نبيت إلا وتنمي وما أنا نبيت to haka in suna so su kallo cikin wuta ma za a nuna musu mutanensu waɗanda suke sun su yi jayayya da su sun shiga wuta kace to mu dai mun samu alƙawarin Allah ubangijin mu ya zama gaskiya wajen nama wa adana rabbuna haqqan fa har wajadtum ma adraku haqqan mu dai alƙawarin da Allah ya mana ula ula ka sa wajadtum biya sa dun mun shiga ula ka sa mun biya sa dun kuma alƙawarin ya yayi kun shiga ba wata magana ce mm shine na'am saboda haka ashe kenan za a yi tarfon kamun ƙarshen zamani tunda na wuta yana magana da aljanna ashe kenan akwai telefon tunda na wuta yana ganin na cikin na wuta yana ganin na cikin aljanna na cikin aljanna yana ganin na wuta a ce za a yi talabijin da sai ta layi wata rana kenan domin su na al- na wutan suna ganin na aljanna ونادي أصحاب النير أصحاب الجنة أنا في يضو علينا من الماء يوم ما لكم الله قالوا إن الله حرم مال الكافرين suna ganin jin daɗin aljanna da ake washa wata ana suna jasu ko suna cikin wuta sai su ku turo mana ruwa ku turo mana abinci dan aljanna ce na ai Allah ya haramta kayan aljanna wa ɗan wuta har rabbi yawma zil wajhu kuma na misali kuma ga Allah zai kullu kalla inna kitaba la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhadu al muqarrabun inna rawa la fi na'im ala rawaiki yanzuru suna kallo suna zaune akan kujeru gadaje na mulki تعرف في وجوهنا درجة تعرف في وجوههم نظرة النعيم da ganin fiskokinsu ka ga fiskan masu jin daɗi masu يسقون ni'ima يسقون من رحيق مختوم yusqawna min rahiqin maktum ana shayar da su wata irin giya daban ta musamman su muqarrabun wato ana shayar da su giya musamman ta musamman ba irin wancan na kowa da kowa cikin aljanna أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لم يتغير غير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أثر المصبى تسنى الناس مسمى وتجيها مسمى تاسو ختامه مسك wato abun rufe giyan ma wani abu ne mai kamshi wanda da an sa rufin an rufe giyar kamshin sai ya sauka har ƙarƙashin giyar وفي ذلك فليتنافس fi zalika المتنافسون falyatanafasul mutanafisun mutum yayi aiki mai kyau ya zama cikin abraru ya samu wannan gata ya nesi ya nesanci mugun aiki ya tserewa abin da ya samu su bujjaru wallahi irin wannan ne ya kamata dukkan mutumin da yake neman rige-rige da dan uwansa wato ai munafasa wannan ne abu da ya kamata a yi rige rige kowa ya rika cewa nafsi nafsi nafsi ni ne ni ne ni ne ni ne ya kokari ya riga dan uwansa cikin samun wannan abu na faɗa cikin wannan shine ya kamata a cikin wancan aya da muka wuto inna lawra la fi na'im ar raki yanzurun da inna al fujjar fi jahim ah, akwai hadisin muslim da yake cewa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bis فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى ال- آه، وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا annabi yace ni dai na ba ku rikon gaskiya don ku samu wannan na abraru din nan ku rike gaskiya duk wanda ya rike gaskiya gaskiya za ta tara masa dukkan ayyukan kirki ta dora shi akan ayyukan kirki gaskiya ita kadai ku rike gaskiya mutum bai gushe ba yana faɗin gaskiya yana aikata gaskiya yana kirda don gaskiya cikin abin da bai bai bai yanke ba har a rubuta shi a wurin Allah a wurin Allah wane na wa siddiqi na hana mu ƙarya domin kun ji ƙarya ba yadda take kai mutum وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويظهر الكذب حتى يكتب إن الله كذابا kun ya san ci ƙarya kun ya san ci ƙarya idan mutum yana yin ƙarya to ƙaryar nan za ta ja masa dukkan sharri ta tara masa su su kora shi zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirda don ƙarya har a rubuta shi wajen Allah wane maƙaryaci sai an rubuta mutum siddiqi a wurin Allah inan ko maƙiyinsa idan ya ji wani ne ya faɗi maganar eh da kunnen ka kaji ko wannan ya ga a shi ne to ga dai yadda yake amma magana kan ba cika yin ƙarya ba ko masoyin kare inda an rubuta shi kazzaban inda Allah in ya faɗi magana ko mun san da kai to ko gaskiya ne ko ko irin maganganun na sani Allah alam ba za ka yarda ba saboda saboda kutuba inda Allah kazzaba saboda haka an yi san ci ƙarya an yi san ci ƙarya na taɓa ji a kunne na a garin nan cikin tafsiri wani yana tafsiri a ɗan shekarun da suka wuce yana ce ɗan ɗariƙa ɗan sun kai aure sai an kai amaryar wurin shehunsu ya yi jima'i da ita sannan a kai ta wurin ango kaga nan ƙarya da ƙazan gaba ɗaya ƙarya da ƙazan gaba ɗaya cikin azumi kuma cikin masallaci kuma da qur'ani a hannun mutum wai tafsiri yake to irin waɗannan a nisanci su a nisance su irin wannan ƙarya za ta jawo dukkan ayyuka miyagu ta ɗora mutum a kai ya riƙa cewa kaza kaza kaza kaza kaza ya faɗi abin da ba cikin musulunci ba ƙarya ce ta jawo masa yin wannan ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون wato abin da aka kwaɓa giyar da shi daga tasnim ne wani magudani ne wanda muqarrabuna in nan su suke shan wannan irin giyar yufajjiruna tafjira
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون su fajirai mujirmai a zaman duniya suna wa muminai dariya in an yi magana ko na karaman wali ko na girman abubakar wajen waɗansu da girman umaru su ai ihu ai dariya wai an faɗi ƙarya suna wa muminai dariya a duniya min allazina amanu yadhakun wa rubi tawabu وإذا مروا بهم in suna يتغامزون wucewa sai ga ana raɗin kaga mutanen wali kaga mutanen tarbiyya kaga mutane wasu masu ganin Allah kaga mutane suna nan suna raɗin su wa zara hawun qalun na wala dalil sai wannan sun riga sun bata sun bace sun bar hanya Allah ya bi Allah ya bi وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين idan qalabu ila alim mun qalabu fakin in sun musu dariya sun musu dariya sun koma gida yau mun ga irin su ne mun ga irin su kai yau ko taro suke ne mun ga su fatattu fatattu sun bace sun bace Allah shi Allah shi su Allah shi sun bace sun yi dariya a gidansu وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إذا أنتم دانسوا سيتي والله وأن كل ذات قتل إذا ما سقرية النبوة إن إنتم قال نبي سحبان سيتي وأن قتلتون كل ذات قتل in masu ƙaryata sahabban ne haka in masu ƙaryata waliyan ne haka in sun ga masu gaskatawa sai su masu gaskatawa gaskatawa nan sune suka bata alhali ko qur'ani duka babu waili yawma idin lil musaddiqina a a waili yawma idin lil mukazzibina masu ƙaryatawa dai sune da waili amma ba musaddiqina ba dama tsakanin jahili da malami kenan makamin jahili ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne bai da wani makamin da wannan ƙarya ne ƙarya ne shi kenan makamin jahili ke da ƙarya ne ƙarya ne ba wani makamin ban da wannan shi malami ne zai kawo hujjoji ya kawo hujjoji amma ba za ka mu shiga a cikin kunnen wannan jahilin fatakken ba saboda rainin da yake cikin zuciyarsa ba zai karɓi wannan maganga- maganganun ba sai ka duk abin da ba a ƙarya ne ƙarya ne shine makamin jahili ƙarya ne a shehu- shehu mu yana mana misali yace kullum har shehu dan hodiyo ma da cikin littafin sirajul iswari na faɗin haka kullum mai cewa ƙarya ne ƙarya ne shine mai ƙarya domin shine aka faɗi abin da bai sani ba bai yarda ba kuma saboda haka ce ce ƙarya ne shi dan gode yake misalin irin waɗannan kaskarati ala babin nar la tashrabu wa la tatruku man yashrabu kaman dutse ne yazo ya tare bakin ruwa shi baya sha ya hana masu sha kuma shiga ƙarya ne ƙarya ne makamin munkiri kenan makamin jahili kenan makamin kafiri kenan ƙarya ne ƙarya ne din.
وما, وما ko yana cewa kullum mai cewa ƙarya shi ne ƙarya ne shi ne mutum ije misalin wannan ka ɗauki yaro wanda bai balaga ba mai shekara ko shida ya gama sanin dukkan abu mai daɗi da abu mai zaƙi to duk maganar da kai masa na sha'awar mata hankalinsa ba zai ɗauka ba in ko yayi zurfi yayi nisa da maganar in kai nisa da maganar har har abin ya kai ya ƙure ka kace to shi dai na san yadda ake cin nama a ji daɗi ake shan halawa a ji daɗi yadda ake cin rake a ji daɗi to ita matar ya ake a ji daɗin nata ba ta ce daɗin ta fi kowanne ba ita kuma kunninta ake cizawa ko hanci ko- ko ina ne abin da ya matsa har ta abin wajen fitsari ne sai yaro ce zan gane shi kenan ana nan ana sai ga wata mace ko ta ɗauko itace ko ta ɗauko wani abu kaya sai fitsari ya kama sai ta raɗe ta biya sai fitsari ta wuce daga zuwan sai yau kan za gani sai ya kwashi ruwan fitsarin da ƙasa biyu ya zuba a bakin sa saboda ji daɗin da kace ba zai ji me zai ce ƙarya ne ƙarya ne ko za ka ƙarya ƙarya ne kin to ka bari ka bari ya dam ka bari ya kai shekara goma sha takwas ka gani masu ƙaryata waliyai da ɗariƙu misalin su fa kamar yaro ne in an ɗauki yaro yau namiji in an tambaya me aka samu ya za a ce namiji ko to Allah ya raya namijin nan bari ya kai shekara biyar ka samu namiji ɗan uwansa mai shekara ishirin da biyar ka nemo ɗakuna guda biyu masu masu kyau da shimfiɗu masu kyau ka samu irin matan da masu ɗauki hankalin maza namiji mai shekara biyar ɗin nan ka bashi ɗaya ka rufe ƙofa ka ce ku kwana lafiya amma kar kowa ya shafi kowa shi dan uwansa mai shekara 25 din nan ma ka bashi wannan matar akan wannan gaba kace kwar lafiya amma kai kowa ya shafi kowa ina za kwar lafiya ne ba kwar lafiya ba namiji mai shekara biyar dai za a kwar lafiya don shi bai san wani abu ya canja ba ko uwarsa ce ko kanwarsa ce ba sani ba amma wanda mai shekara 25 din an hada su fa da bala'i yau a kwana har gari kar kowa shafi kowa me yasa haka hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda ya san abu da wanda bai sani ba sai yi daidai wanda bai sani ai sai kame kame sai kame kame wani misali kuma irin wannan muna da kuɗi yanzu kowace takarda naira dubu ne sauri guda dubu nawa kenan dubu ɗari to wannan dubu ɗarin ta fada juji gari ya waye kare ya zo ya saba samun rubabbun abinci yana ci a wurin su su kashi ne rubabbun abinci rubabbun nama yana ci a wurin sai ya tar da wannan ɗaurin zai ɗauka kai ba barbare ko fulatani a guje a guje mutum zai ɗauka ko me yasa shi shi mutum ya sani kare bai sani ba hal yasta lillahi na ya'lamuna wal la kullum wanda bai sani kike kariya ne kariya ne kan mutane da gani kariya ne kariya ne ya rudi dan uwansa jahilai sai sani ba bismillah وما أرسلوا عليهم حافظين فلا أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا الكفار فاليوم الذين آمنوا من الكفار فلا يضحكون أرسلوا عليهم حافظين Allah ce to in in bata ne ma ina ruwansu an sa su kiwon su ne balle su ga ko sun bata ko suna kan hanya ina ruwansu ina ruwansu min husn islamil mar'i tarku ma la ya'ni kan musulunci mutum duk abin da ya dame shi ba kada ya shiga ciki ina ruwansu in sun bata wasu yesu bata mana wa inna iyyakum la na'budu nafsi dalil mubin ومولد الهادين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يو رانا تاشن قياما رانا دا مؤمنين ذات رام داريا دا أكا يمسوا الدنيا ga mutane da shehu tijjani ma gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shehu Ibrahim ga waliyai ga mutane da annabi da sahabbai su Abu Bakar su Umar su Usman su Ali dukkan sahabbai insha Allah da farar Allah ba da aikin mu ba
ألا Allah لو- da jin ayyukan kafir da hakun ألا ranar ne لو- kafirai za musulmai za su rama da dariyan da kafirai suka yi musu ala aral ara'iki yanzurun sun samu kujeru da gadaje suna zaune هل ثوب الكفار ما كانوا hal يفعلون zuwibal kuffaru ma kan yaf'alun suna zaune akan gadaje su na mulki suna tambaya mu dai abin da muka an saka mana kafirai ma yanzu an saka musu irin karucin da suke yi su ma yanzu an saka musu eh an saka musu
سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ta makka ce manzo Allah da masu Allah ya ce in kana so ka ga lahira kuru kuru da idonka karanta suratul takwir suratul infidari suratul inshiqaq za ka ga lahira kuru kuru da idonka tana so ma da haka bismillahir rahmanir rahim idza sama'u shaqqat wa adina li rabbiha huqqat wa idza ardu muddat wa alqat ma fiha tasallat wa adina li rabbiha huqqat in dai lokaci yayi aka keta sama يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الماء ملائكة تنزيلا إن أتى كيدا زما تاكي تاكي يتو مدعي إيني إن شقت وأذن لربها وهقت وأذن التايبية تاسا كني كان جن duk abin da ubangijinta ya gaya mata ta bi umurninsa dole ne ko tai haka lalle ne dole sai haka hukkat dole ne sai haka din domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce آه، كل شيء يعلم أني رسول الله إلا أساد الجن أساد بني آدم دكتور هلك الله با تاشي با ميتابون الله سيدي سيدي كافرين تكين متعني دي كافرين تكين الجنة saboda haka dole abin da Allah ya gaya wa ƙasa duk ta yi dole abin da ya gaya sama duk ta yi wani lillahi ba hukar wa idza lardu muddat in dai lokaci yayi an shimfida ƙasa ودك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج الإنسان أثقالها وقال الإنسان ما لا يوم تشهد أخبارها بأن ربك أوهلها إن ذلك يوانا يا أكو أن جرجل كذا زبد دق أبن ديك تكين تكينك تو كوسة تاجي قيامة ذاي هكا أتاجي قيامة لكم ذاي هكا tun da duniya take ba ta taɓa tofar da abin da yake ci- ƙasa ba ta to- taɓa tofar da abin da yake cikinta kamar yanzu ba dama tana da fetur a cikinta tana da gas a cikinta tana da kananzir a cikinta tana da siminti a cikinta tana da gwalagwalai tana da komai amma ba ta zubar da su a waje ba kamar yanzu yanzu ya take zubar da duk kayan cikinta amma wancan lokacin to gawaye za ta su- za ta zubar a waje mutane za su fito آه، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ta zubar da duk abin da yake cikin ta na gawayen mutane ne na jawahir na komai ya fito ta zama ba komai cikin ta to an yi rabbiya wa qad taji umurnin ubangijin ta ta bi يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan mulaqi ya kai dan adam tajiri innaka kadun kana wahala ana kiranka zuwa ubangijinka kana ki kana wahala fa mulaqi to zaka gamu da shi zaka gamu da Allah fa amma man da kitaba wa yaminihi amma duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun damanka wannan kam ya ji dadi fa saboda fa saboda hasabu hisaban yasiran da sanin za mu hisabi mai sauki da ya kan da hali masura
وينقلب إلى أهله zai koma مسرورا wurin mutanensa wanda ya baro wurin wurin filin kiyama kamun a kira shi ha ubu da uku tabiya inni ga nanta ni mulaki hisabiya ko ko iyalansa na cikin aljanna zai koma ina murna ina farin ciki to Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu ya iyaye iyayenmu da wale malamu da aka ce wurin da shi muna tuna mutane ranar laraba za mu yi sauka sannan kuma za mu sauka har na in Allah ya so a zo a karbi addu'a Allah ya karbi addu'o'in mu ya karbi addu'o'in wanda muke musu addu'a Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mutuncin mu da addinin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya mu na bukata ya biya musu bukata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المؤمن